أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talatin ne ko ɗaya na'am talatin to yau talatin talatin ga watan jimadal ula hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin muqaddimatul iziya wallafar babban malami abul hassan ashadili rahimahullahu ta'ala inda kuma muke bibiyar sharhi na doktor muhammadu mansur sakwato a cikin littafinsa fatuhu rabbil bariya wannan kuma shine darasi na 24 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan wato hukuncin rama sallar da ta kubuce wa mutum inda yake wajibi mutum ya rama sallar da ta kubuce masa cikin sallolin farilla wato kuma ya yi su a jere a kowane lokaci ya kama to a ƙarƙashin wannan mun tattauna maganganu da dama da malamai suka yi na wato mutumin da sallah ta kubce masa suka ce ya kasu kashi biyu akwai wanda sallah ta kubce masa saboda wani uzuri irin na shari'a kamar bacci kamar mantuwa waɗannan babu laifi a kansu kuma wajibi ne a kansu su rama duk lokacin da shi mai baccin ya farka ko lokacin da mai mantuwa ɗin ya tuna saboda hadisai da mawa karanta ainihin wato ingatattu a ƙarƙashin haka sannan akwai kuma nau'in mutane na biyu waɗanda sallah ke kubce musu shine wanda sallah ta kubce musu ba tare da wani uzuri na shari'a ba mutum kawai saboda kasala da wulakantarwa da wasa kawai yasa ya bari lokacin sallah ya kubce masa to wannan ko shakka babu mai laifi ne kuma ya aikata kaba'ira cikin manya-manyan kaba'irai sai dai shine a kansa malamai suka yi saɓani wajen wajabcin ramuwar sallarsa ko rashin wajabcin jumhurin malamai dai sun tafi kan wajibi ne ya rama mun kuma karanta hujjojinsu na kiyasi da suka yi ko da yake kauli na biyu shine kaulin malaman da suka ce ba zai rama ba kuma shine kauli rajihi kawai ya tuba ya nemi gafarar Allah ya yawaita na filfili da ayyukan alkhairi wato ko Allah ta'ala zai dace wato Allah ta'ala ya kankare masa wannan kurakuran nasa wannan kuma shine ra'ayin Abdullahi dan Umar shine ra'ayin Umar kansa da kuma ɗansa Abdullahi dan Umar wannan kuma shine ra'ayin Sa'ad bin Abi Waqqas Sulaiman Salmanul Farisi Ibn Mas'ud daga cikin sahabbai daga cikin tabi'ai kuma waɗanda suke ganin wanda duk ya bar sallah ta kubce masa bisa ganganci da kusu da da sakaci ba zai rama ba a cikin tabi'ai akwai Al-Qasim bin Muhammad akwai Ibn Sirin akwai Mutarrib Ibn Shakhir akwai umar ibn abdulaziz da wasunsu kuma wannan shine ra'ayin da shekul islam ibn taimiyya ya tafi a kansa da kuma malam shaukani kuma daga cikin malamai waɗanda suke na zamani akwai ibn uthaymin da bin baz da albani waɗannan shi su ma duk ra'ayinsu kenan mutumin da da ya bar sallah ta kubce masa ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe na shari'a ba to ba zai rama ba sun kawo maganganu da hujjojinsu wanda duk mun karanta a darasin da ya gabata wanda babu buƙatar sai mun maimaita sannan mun karanta wata gaba mai mahimmanci ta yaya in mutum ya tashi ramawa ga shi wanda aka ce zai rama in dalilin da ya sa bai yin ba dalili ne na shari'a in mun tafi akan kaulin malaman da suka ce ba za a rama za a rama sallar ko da yake dukkanin su sun yarda za a rama wato sallah ga mutumin da sallah ta kubce masa bisa uzuri irin na shari'a to in ya tashi ramuwar ya zai yi to ana buƙatar ya yi ta ne a jere ya jeranta idan sallah biyu ce ta kubce masa saboda wani uzuri da dalili na shari'a to ya jeranta su ya fara yin ta farko sannan ya yi ta biyu kamar yadda muka karanta a darasin da ya gabata wannan a dunkule shine abin da muka karanta a satin da ya gabata qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun fi awqatin nahyi 'anil salah mala yace ga wani fasali da zai yi bayani akan lokutan da aka hana yin sallolin nafila ya harumu alaihi salatu nafila inda tulu'i shams an wato ya haramta ga mutum ya sallaci nafila lokacin hudowar rana wa inda gurubiha haka ya haramta mutum ya yi sallah ta nafila lokacin faduwar rana wa inda khutbatul jumu'a haka wato lokacin da ake yin huduba ranar juma'a wa inda dhiqil waqati da kuma lokacin kuncin lokaci ma'ana lokacin da ya zamanto ya zo yin sallar farilla lokacin ya kuntace ya takure saura 'yan daƙiƙai ko 'yan mintuna lokacin sallar farilla ya fita to kuma ba zai shagaltu da nafila ba a wannan lokacin ya ce zai yi nafila shi ba an haramta au ba da khurujihi ko kuma ma bayan fitan lokacin sallar lokacin sallar ya ma riga ya fita maimakon da ya zo ya kokarin yin farilla kuma sai ke kokarin ya yi nafila to shi ma an hana yin nafila lokacin da sallah lokacin da ya riga ya fita liman alaihi fardun ga wanda ake bin sa ta farilla din wa yukrahu ba'da tulu'il fajr haka an karhanta yin sallan nafila bayan hudowar alfujir idan aka ce alfujir ya keto to an hana yin sallan nafila ila an tartafi a shamsu har zuwa ainihin wato lokacin da rana za ta ɗago sama ƙai da rumhin wato gwargwadon wato mashi gwargwadon mashi zamanto ta ɗaga wadda ta ya kai gwargwadon mashi to da zara alfajir ya keto in ba rakata rakatan alfajir ko rakatai alfajir ba to mutum ba zai yi wata nafila ba sai sallar asuba in kaga an bude kofar yin nafila sai lokacin da rana ta fito kuma ta daga sama wa ba'da fardil asri haka an hana yin sallar nafila bayan an gabatar da sallar farilla ta la'asar ila an tusallal maghribu har izuwa a sallaci sallar magriba wa inda azanil jumu'ati lil jalisi haka an hana yin sallar nafila lokacin da aka yi kiran sallar juma'a da liman zai fara hudu ba lil jalisi ga wanda dama yana zaune a masallacin sai da yaji an yi kiran sallah za a fara hudu ba yace zai tashi ya nafila to shi ba an hana wa ba'da fardil jumu'ati haka ma an karhanta yin sallar nafila bayan an gama yin sallar juma'a fi musallaha a masallacin da aka sallace ta shi ma makaruhi ne in za ka yi nafila to sai ka koma gida sai ka yi nafila ka gida wala tukurahu mala yace amma ba a karhanta yin sallan nafila ba inda waqatil istiwa lokacin wato daidaituwar rana tsakiyar sama kafin ta karkata shine waqatul istiwa doktor yake cewa waradat iddatu ahadith hadisai da dama sun zo fin nahyi anis sala da suka yi hani da a yi sallah fi auqatin makhsusa a wasu lokuta na keɓantattu na musamman minha daga cikin lokutan da hadisai suka zo suka ce an hana yin sallan nafila a ciki akwai hadithin ibnu abbas Allah ya kara masa yadda yace shahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi umar radiyallahu an. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس Abdullahi dan Abbas ya ce wasu mutane sun ba da shaida ko sun halarci wajena sannan yardaddu ne waɗannan mutanen a wajena waɗanda na wanda na ma fi yadda da shi a cikinsu akwai Umar a cikinsu duk sun shaida mun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallar nafila bayan an yi sallar asuba har sai rana ta yi haske bayan sallar la'asar ma manzo Allah ya hana nafila hatta taghriba shamsu har sai rana ta faɗi wannan hadisin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da Imam Muslim Imam al-Bukhari hadisi na 581 Imam Muslim hadisi na 826 hadisi na biyu kaga kenan mun samu hadisin da ya hana yin nafila bayan asuba sai rana ta fito bayan la'asar sai rana ta faɗi to akwai hadisi na biyu hadisin Uqba bin Amir al-Juhani Allah ya kara masa yadda qala yace thalathu sa'atin wasu lokuta ne guda uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana manzo Allah ya kasance yana hana mu an nusalliya fiha mi sallah a waɗannan lokutan guda uku wa an naqbura fiha mautana kuma ya hana mu mi sallar ko kuma mu binne matattunmu a waɗannan lokuta din hina tadlu'u shamsu baziga lokacin da rana ta fito kata din nan lokacin da ta fito wato gaba ɗaya farkon fitowar ta din nan hatta tar tafiya sai a dan jinkirta ba za a yi sallah ba har sai rana ta daga tuko wahina ya kuma qa'imu zahira da lokacin da rana ta take tsakiyar sama ta ta daidaita hatta ta tazayyafu shamsu lil ghurub har sai lokacin da rana ta karkata za ta fadi a'a wahina ya kuma qa'imu zahira kai da lokacin da rana ta take tsakiyar sama har sai rana ta karkata sannan lokacin za a ci gaba da yin sallar nafila wahina tadayyafu shams da kuma lokacin da rana ta karkata lilgurubi za ta faɗi shi ma an hana yin sallar nafila har sai a jira sai ta faɗin tuko wannan hadithin hadisi ne wanda imam muslim ya rawaito shi hadisi na 831 kaga mun samu ainihin wato ƙarin na uku a hadisin farko bayan sallar asuba sai rana ta daga bayan sallar la'asar sai rana ta faɗi a hadisi na uku ba hadisi na biyu lokacin da rana ta take tsakiyar sama har wato ta take har sai ta karkata sannan lokacin za a yi sallar nafila kaga mun samu wato wurare guda uku kenan akwai hadisin abi huraira hadisi na uku Allah ya kara masa yadda qala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'da al-asr hatta taghruba shams manzon Allah ya hana yin sallar nafila bayan la'asar sai rana ta fadi wa an salati ba'da subi ya hana yin sallar nafila bayan asuba hatta ta dulu ash-shams har sai rana ta fito akwai hadisi na hudu hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace la salata ba'da subi hatta tartafi ash-shams babu sallah bayan an yi asuba sai rana ta daga sama wala salata ba'da al-asr babu sallah bayan la'asar hatta taghruba ash-shams sai rana ta fadi wannan hadisin shi ma muttafaqun alaihi sana akwai hadisi na biyar wanda shine na ƙarshe a nan da malam ya kawo hadisin amru bin abasata sulami Allah ya ƙara masa yadda ya ce wato ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce salli salata subhi kai sallar asuba thumma aqsir anis sala sannan sai kuma ka dakata ka takaita daga yin sallah hatta ta dulu ash-shamsu ka jira har sai rana ta fito kuma in ta fito din hatta tartafi a sai ta daga fa inna ta dulu'u menene dalilin da yasa aka hana manzo Allah ya ce fa inna ta dulu'u domin ita rana tana bullowa hina ta dulu'u a lokacin bullowa ta baina karnai shaydan tsakanin kahonnin shaydan guda biyu wa hina idin yasjudu lahal kuffar kuma a daidai wannan lokacin kafirai masu bautar rana suke faduwa su yi mata sujada thumma salli to da wannan lokacin ya wuce manzo Allah ya ce sai ka ci gaba da yin sallaka fa inna salata mahdura mashhuda hatta yastaƙilla zillu bin rum har lokacin da wato yastaƙilla zillu wato inuwa za ta tsaya bin rumhi gwargwadon mashi to idan ta zo wannan lokacin lokacin da rana ta tsaya tsakiyar sama kenan sun ma a kasur an sala manzo Allah ya ce nan ma sai ka daina sallah ka takaita fa innahu domin haƙiƙa wannan lokacin hina idin tusajjaru jahannam lokacin ake sake rura wutar jahannama da aka a bari sai rana ta sai an wuce wannan lokacin fai za a kabalal fai amma da zarar inuwa ta sauko an samu inuwa fa salli ka ci gaba da sallah fa inna salata mashhuda mahdura hatta tusalli al-asr tusalli al-asr har sai an yi sallar al-asr duk ba matsala thumma aqsir da an yi sallar al-asr ka takaita an salati ka daina sallah hatta ta garuba shamsu sai rana ta faɗi fa inna hatta garuba bai na karnai shaitan domin tana faɗuwa ne tsakanin ƙahonin shaitan wahina idin yasjudu lahal kuffar kuma a lokacin da kafirai suke mata sujada kenan kenan suna mata bauta lokacin da rana za ta fito su faɗi su yi sujada bayan rana za ta faɗi kuma za ta tana neman shigewa su sake faɗuwa su yi mata sujada da haka an hana yin sallah a waɗannan lokuta ɗin wannan hadithin shi ma hadisi ne wanda imam muslim ya ruwaito shi hadisi na 832 to mecece illar da ta sa aka hana wa qad tadammana al hadith as-sabiq illatan nahy wannan hadisin da muka karanta wanda ya gabata ya kunshi bayanin illar da ta sa aka hana yin sallah bi hadhihi al awqat a waɗannan lokutan wa dhalika fi qawlihi wato a cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna tadlu hina tadlu bayna qarnay shaytan wa hina idhin yasjudu lahal kuffar kaga an faɗi illa da kuma wannan kaga game da abinan hudowar rana da kuma lokacin faduwarta sannan kuma daidai lokacin da rana ta tsaya tsakiyar sama kan takarkata an hana yin nafila saboda a lokacin shi kuma ake mai ake hura wutar jahannama to waɗannan hadisan duk kaga sun nuna an hana yin sallan nafila bayan asuba sai rana ta fito ta ɗaga an hana yin sallah lokacin da rana ta tsaya tsakiyar sama sai ta karkata an hana yin sallar nafila bayan la'asar har sai rana ta fadi akwai wata togaciya da aka yi waɗannan hadisan eh za mu ji yanzu yustathna min al min awqatin nahyi ma yali an yi togaciya ga mada waɗannan lokutan da aka hana yin sallolin da ba na farilla ba an yi togaciyar abubuwan nan da za su zo inda zahira yawmal juma'a lokacin da rana ta tsaya tsakiyar saman nan kan ta karkata in dai ranar juma'a ne zaka iya yin nafila an fahimta fa innahu yustahabbu lil mar domin an so ga mutum at-tanafful at-tanafful yayi nafila mutlaqan ba kaidi ba iyaka qabala salatu juma'a kafin sallar juma'a hatta ya kharuja al-imam har sai liman ya fito zai zo ya hudu ba fa idza kharaja da zaran liman ya fito istama'a lil khutba to sai kuma ya tsaya ya saurari ainihin wato khutba qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ce la yaghtasilu rajulun yawm al-jumu'a mutum ba zai yi wanka ba ranar juma'a fa yatatahhar mastata'a min tuhurin yayi tsarki gurgudan ikon da ya samu na tsarki wa yaddahinu min duhunin ya shafa mai musamman yanzu da ake sanyi ko aw ya massa min ɗibi baiti ko kuma ya fesa turaren matarsa in ba shi da mata kuma sai ya fesa turaren shagonsa sun ya kharuju sannan sai ya fito fala yu farriqu bayna ithnayn kada ya shiga tsakanin mutum biyu mutum biyu suna zaune ya keta tsakiyar su ya bankara su ya ce zai zauna a gurin sun ma yusalli sannan in yayi wannan manzo Allah ce in yaje masallaci yayi sallaci ma kutiba lahu gwargwadon abin da aka rubuta masa aka kaddara masa sun ma yansutu sannan yayi shiru idza takallama al-imam da zaran liman ya fara khutba to babu wanda zai yi wannan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa gufira lahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra face sai an gafarta masa tsakaninsa da wata sallar salatul ukhra salatu wa bainal jumu'atil ukhra kai tsakanin wannan juma'a da kuma wata juma'a mai zuwa duk zunuban da yayi yan kanana za a share su wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na 883 wa bihadha qala shafi'i kuma wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i da wannan hadithin yayi riko wa qala Malik da haka shi Imam Shafi'i yana ganin wannan togaciyar ranar Juma'a banda ita a cikin hanin da aka yi na yin sallar nafila lokacin da rana ta zo tsakiyar sama ga hadithin da Imam Shafi'i ya ji wannan hadisin ya ce shi ma ya tafi akan wannan amma Imam Malik Imam Darul Hijra rahimahullah yace la yukrahu sala shi a wajensa yana ganin ba a karhanta yin sallah ba nisfan nahar tsakiyar rana din nan ta tsaya tsakiyar sama mutlaqan wato ba kaidi fil jumu'ati wa gairiha ko a juma'a ko ba a juma'a ba ala sawa'in daidai ne shi a wajen shine kuma ra'ayin da muka karanta Abul Hasan Shadili a matanin in kun karanta in kun duba ko ya ce lokacin da babu laifi a yin sallar nafila shine waqatul istiwa lokacin da rana ta daidaita tsakiyar sama ba ta yi karkata ba to wannan ra'ayin imam malik ne shi yana ganin babu wannan karhancin na cewa in rana ta tsaya tsakiyar sama ba za a yi nafila ba ko a juma'a inda ya tafi akan shi ma ran juma'a ban da ran juma'a kaga sai mu ce ga hadisi can dama da shi yake magana to shi ya ce da juma'ar da ba juma'ar ba babu wannan karhancin zaka iya yin sallan nafila lokacin da rana ta tsaya a tsakiyar sama me hujjar imam malik wa hujjatuhu amalu ahalil madina hujjar imam malik domin shi daga cikin madogararsa akwai aikin wato mutanen madina cikin abubuwan da yake yin hujja da su idan an rasa ayoyi ko hadisai karara ko wasu abubuwa hadda amalu ahalil madina yana aiki da wato malaman madina abinda suke aikatawa ko suka tafi a kai shi ma yana goyon bayan wannan da aka hujjarsa a nan ba hadisi bane ko aya amalu ahalil madina aikin malaman madina walakin doktor muhammadu mansur ya ce sai dai ta'aradahul ahadithul mutaqaddima sai dai hadisan da suka gabata sun yi aron gama da wannan ra'ayin na imam malik an fahimta ma'ana ci karo ga hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ranar juma'a banda ita a cikin lokacin da aka hana yin nafila lokacin da rana ta tsaya tsakiyar sama to a bisa ka'idar da muke tafiya kai kaga kenan wannan ra'ayin imam malik tun da ba hadisi ya kawo ba amalu ahalil madina ne to amalu ahalil madina ya ci karo da hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sai a aike a ajiye amalu ahalil madina sai a dauki hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta domin shi ma dama ya ce idza sahha al hadithu fa huwa madhhabi ya ce in dai hadisi ya inganta shine mazhabata wa atlaqa abu hanifatal karaha mutlaqan to kaji ko kaji yanda malamai suke tattaunawa shi da ya tashi imamu shafi ya ce a tun daga hadithi bandaren juma'a shi kuma imam malik ya ce a da juma'a da ba juma'a ba babu wannan karhancin me ya dalilin kai imam malik ya ce amalu ahalil madina to shi kuma imamu abu hanifa ya ce a kowane lokaci ma makaruhi ne har ran juma'a an fahimci wannan أطلق أبو حنيفة رحمه الله الكراهة مطلقا في الجمعة وغيرها وهو المشهور من مذهب أحمد كما وانا شيني مشهور مذهب الإمام أحمد شما يتفع كان شوا كو أجمعة ko ba a juma'a ba an karhanta yin nafila lokacin da rana ta tsaya tsakiyar sama hujjojinsu su ne hadisan can da muka karanta mafhum warrajihu to wani kauli ne a cikin maganganun nan guda uku mun ji kaulin imamu shafi'i an hana yin sallara wato lokacin da rana ta tsaya a tsakiyar sama amma banda yaushe banda juma'a wannan shine kaulin imamu shafi'i imamu malik shi kuma sai ya ce ba a karhanta yin nafila ba lokacin da rana ta tsaya a tsakiyar sama ko a juma'a ko a sauran ranaku hujjarsa amalu ahalil madina imamu shafi'i a imamu abu hanifa da kuma mashahurin kaulin imamu ahmad su waɗannan su biyun sun tafi akan cewa an hana yin sallan nafila lokacin da rana ta tsaya tsakiyar sama ko a juma'a ko a wata ranar da ba juma'a ba dalilin su shine hadisan da muka karanta na lokutan da aka hana yin sallan nafila su suna nan sun basu babu wani kaidi sun basu a buɗe rajihin zance shine mazhabu shafi'i wa huwa ikhtiyaru shaykh al-islam ibn taymiya da aka kauli rajihi shine kaulin imam shafi'i domin shi ya kawo hadisi ya dogara akan hadisi ina fata an fahimta in ka koma zadul ma'ad ibn al-qayyim za ga wannan bayanin salatu rakatay at-tawaf bil bayt al-haram sallar rakawo'i biyu da ake yin an gama dawafi a masallacin harami kaga su ma suna daga cikin waɗanda aka togace su yanzu ka je misali sai kuka sauka a saudiya kuka sauka a makka ana sallar la'asar sai ka je ka tara a harami kana shiga ana yin sallah sai ka bi sallar la'asar in an gama a matsayinka na wanda ka zo za ka yi aikin hajji za ka yi ɗawafin mai ɗawaful ƙudum idan ka gama ɗawaful ƙudum za ka yi mai na'am za ka yi raka'a biyu a ina maƙam ibrahim to ita ma ba ita a cikin wancan hannun yanzu ba za ka je ka yi ba kawai shi kenan ka yi ɗawafi ka tafiyarka a ce ai ba ka yi raka'a biyu a maƙam ibrahim ka ce ai na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tusalla ba'da al-asr hatta tagaruba shams yanzu wancan fadin hadisin wa'annan suna daga cikin abubuwan da aka togace don haka banda raka'o'i biyu na dawafi cikin hanin sallan nafila bayan asuba sai rana ta dago bayan la'asar sai rana ta fadi bayan da rana lokacin da rana ta tsaya tsakiyar sama har sai ta karkata Allah ya sa kuna fahimta fala mani'a min iqa'i rakatay at-tawaf fi awqatin nahyi domin babu wani abu da zai hana a yi rakawo'i biyu na ɗawafi a lokutan nan da aka hana almutaqaddima waɗanda suka gabata limayali saboda hadisan nan da za su zo na farko hadithu jubair bin mut'im radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah yace ya bani abdi manab la tamna'u ahadan tafa bi hadha albayt wa salla fi ayyi sa'atin sha'a min al-layli aw an-nahar wanda hadithi ne ibn akhrajahu at-tirmidhi wan nasa'i wa ibn majah kuma hadithi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku banu abdul manab abdi manab kar ku hana wani ya zo ya dawafi a wannan ɗakin na Allah kuma ya yi sallah a kowane lokaci ya ga dama cikin dare ko da rana an gane yanzu kaga wannan ya buɗe ƙofar wancan ko kuma wancan hanin na farko to wannan ya fita daga ciki sai ka tsame wannan rakawo'i biyu na ɗawafi sun fita daga cikin wancan saboda hadithin jubair bin mut'im sannan abin hujja ta biyu annahu fa'alahu ibn Abbas wal Hassan wal Hussein wa ba'd salaf Abdullahi dan Abbas da Al Hassan da Al Hussein jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu cikin magabata suna yin haka ma'ana in sun je ko bayan sallar asuba ne suka shiga harami suka yi dawafi ko suka je ainihin wato bayan la'asar suka yi dawafi to wannan baya wannan hadisan hanin ba sa hana su su rakawo'i biyu da ake yi bayan dawafi wanda wannan yana cikin dalilan da suka sake nuna cewa banda su a cikin hannun su wannan koda ka je bayan la'asar ka yi dawafi to za ka yi wannan nafilar bayan asuba za ka yi wannan nafilar anna raka'atayyi tawaf tabi'atani lahu abu na uku kuma domin su rakawo'i biyun nan da ake yi na dawafi suna manna ne suna biye da dawafi فإذا أبيها المتبوع ينبغي أن يباح التبع idan an halatta almatubu wanda ake bi to ya kamata kuma a halatta wa mai bin an fahimta tun da shi ɗawafin ba a hana shi ba to mabiyansa 'yan zaginsa su ma to ba za a hana su ba da ake nan daga cikin abin da ke biye da ɗawafi akwai rakatayyar ɗawaf da aka tun da ba a hana ɗawafi ba to ba a hana mai ba rakatai dawab mafhum to kuma wannan kaulin wannan ra'ayin da muka karanta hadha madhhabu shafi'i wa ahmad wa huwa marwiyun an ibn umar wa ibn zubair wa ata wa qawus wa abi thawr in ka dauki wannan mazhabar kaje harami kai sallan kai dawafi bayan asuba ko bayan la'asar kai nafila to kana da salam kana da magabata da suka yi haka ga sunan mun karanta su mafhum to to daga cikin kuma muna karanta abubuwan da aka tsame su daga cikin fadin hannun can mun faɗi na farko akwai me dan tabbata kuna tare da ni me na farko na'am sallar juma'a a sallar juma'a kuma to na'am ita wannan ta shafi waƙatul istiwa ko sannan me na'am rakatai dawaf to ga na uku qada'ul fawaid rama sallolin da suka wuce suka tsere wa mutum fi auqatin nahyi su ma ana yin su har a lokutan da aka hana aka hana yin nafila aka hana yin sallar nafila wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi qada'il fa'ita malamai sun karu juna sani sun yi saɓani game da hukuncin rama sallar da ta kubce ta wuce fi auƙatin nahaya a waɗannan lokutan da aka hana ala ƙaunayin sun yi maganganu guda biyu alƙaunin awwal ƙauli na farko suka ce la ya juzu fi auƙatin nahayi yanzu ana bin ka sallar azahar an gane ko kawai sai can bayan la'asar sai ka tuna ko kuma sai bayan sallah asuba sai ka tuno ana bin ka sallar la'asar ta jiya to yanzu a ra'ayin ƙaunin farko ba za ka rama wannan sallar azhar ta jiyan ba a yanzu sai ka jira yanzu tun da asuba ce sai ka jira har sai rana ta fito ta daga to lokacin an buɗe ƙofar a ci gaba da salloli a lokacin za ka yi haka bayan la'asar an fahimta wannan kuma shine mazhabu abi hanifa wa ashabun ra'ayi wannan shine ra'ayin abu hanifa da kuma ashabun ra'ayi me hujjarsu suka ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma nama an salatu subhi hatta ɗala'ati shamsu akharaha hatta biyaddati shams hujjar wannan mazhabin na farko suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da wata rana bacci ya yi masa nauyi bai sami yin sallar asuba ba lokacin da ya farka har rana ta fito sai ya jinkirta ta hatta biyaddati shamsu har sai da rana ta yi haske sosai ta daga an fahimci wannan wannan hadisin muttafaqun alaihi a hadisin imran bin hussein hujjarsu ta biyu suka ce annaha salatun fala ta fi auqatin nahyi kan nawafil ai ita ma sunanta sallah da haka baya halatta a yi ta a lokutan da aka yi hani kamar dai na fulfuli ina fata an gane wannan shine dalilin su na biyu dalilin su na uku suka ce ma ruwiya an abi bakara radiyallahu an annahu nama fi daliya wato abi bakara ya yi bacci fi daliya a wata gona ce albustan an fahimta ana kiranta daliya wato sabida wato wato ana tana da wata rijiya a ciki wadda gugan wato ba ta da zurfi da an dan zura gugan sai a ɗebo ruwa sai ake kiranta daliya an fahimta to ya yi sallah shi abi bakara a wannan gonar fasta ya kaza inda gurubi shams sai ya farka lokacin da rana ainihin wato lokacin faduwar rana fantazara sai saurara hatta gabati shamsu har sai da rana ta buya ta fadi sun masallaha sannan ya sallala asar din kaga wannan shi ma sun kafa hujja da shi abu na ƙarshe da suka ce maruya shine abin da aka ruwaito an ka'ab bin ujra annabnahu suka ce dan ka'ab bin ujra nama shi ma yayi bacci hatta a qarnu shams har sai da ƙafar rana ya hudo fa ajlasahu sai shi babansa ka'ab din bin ujra sai ya zaunar da ɗan nasa falamma ta'alati shamsu lokacin da rana ta ɗaga sama qala lahu sai ce wa ɗan nasa sallil an tashi kai sallar ka yanzu to shi yasa su waɗannan malaman Abu Hanifa da Asra'i su suna ganin ko sallar ramuwa ce an hana yin ta a lokutan can da aka hana kun san dama a can suna da ra'ayin a ranar juma'an nan ma ba za a yi wannan sallar ba ko to a nan ma suka kafe kai da fata suka ce ba wai sallar nafila ba ko sallar farilla ce ta ramuwa to a waɗannan lokutan da annabi ya hana yin sallah ba za ka yi ba sai ka jinkirta sai wannan lokacin ya wuce sannan sai ka tashi ka rama sallah sai alƙaunin tsani mazahabi na biyu su kuma suka ce ya juzu qada'ul fawaid ya halatta rama sallolin da suka kubuce wa mutum fi auqatin nahyi a waɗannan lokutan da aka hana yin sallah wa gairiha da wasunsu wa huwa madhhabu malik wa shafi'i wa ahmad wa jumhuru sahaba wa tabi'in wannan shine ra'ayin imam malik imamu shafi'i imamu ahmad wannan shine kuma ra'ayin jumhur na sahabbai da tabi'ai to su kuma za mu ji hujjojinsu me ya hujjar su ta cewa za a iya yin rama sallar da ta kubce a kowane lokaci har da koda ya ci karo da lokacin can da annabi ya hana yin sallar na ya hana yin sallah bayan asuba da bayan la'asar da lokacin da rana ta tsaya tsakiyar sama hujjar su ta farko kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam sun kafa hujja da fadin annabi sallallahu kaji inda malamai suke sabani ba sabani irin namu na son zuciya ba kawai ka saba min ko in saba ma kawai dan haka ra'ayinmu ya tsaya bambanta ra'ayi ne bambancin kawai yana samuwa ne saboda dalilai da kowa kuma inda yake kallo ya kafa hujja da shi dan ya haɗu da Allah lafiya to ka ji wayancan ra'ayoyin su ka ji kuma duk gaba da in ka duba za ga ra'ayi ne wanda ba ra'ayin kashin kai ba to wannan kaunin annabi sallallahu alaihi wasallam da ce man nama an sala aw nasiha falyusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa zalim wannan mazhabin nabi suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bacci ya kwashe shi bai yi sallah ba har lokacin ta ya fita ko ya manta to ya sallaci wannan sallar lokacin da ya farka ko lokacin da ya tuna ba wata kafara da wannan sallar take da ita sai yin haka wannan kaga hadisi ne da mun karanta shi a can baya ko hadisi ne muttafaqun alai sannan hadisi na biyu suka ce hadisin abi qatada marfu'an innama tafridu fil yaqzati ala man lam yusalli salata hatta yaji a waqtul ukhra suka ce innama tafridu ai sakaci kawai ya tabbata fil yaqzati ga wanda yake farke idansa biyu amma lam yusalli salata bai sallaci wata sallah ba hatta yaji a waqtul ukhra lokacin wata wata sallar yazo faman fa'ala zalika falyusalliha hina yantabiha laha da haka duk wanda ya aikata haka to ya sallaci wannan sallar lokacin duk da ya fadaka cewa ana bin sa wannan sallar da haka fa fihi mal amru bis salati hina hina dhikriha yake cewa anan kaga akwai umarni da yazo na ayi sallah lokacin tuna sallar awilisti qadi laha ko kuma lokacin da mutum ya farka domin yin wannan sallar min gairistis na illi auqatin nahyi ba tare da an yi togaciya da wasu lokutan hani ba ko bayan asuba ne ko bayan la'asar ne ko bayan rana ta tsaya tsakiyar sama ne duk wannan ba zai hana karama sallar da ta riga ta kubce ma ba bisa waɗannan dalilan wa hadha huwa rajihu wallahu a'lam kuma wannan ra'ayin na biyu mala yace shine rajihin qauli wallahu ta'ala a'lam wa amma ta'khiru salati ta'khirun nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce to ya za ku yi da hujja wa'ancan mazhabin na farko wancan mazhabin na farko ya za ku yi da dalilin su sai suka ai sun kawo hujja cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallah asuba lokacin da bacci ya masa nauyi bai tashi ba ya jinkirta ta hatta biyadati shams to sai suka bada bayani suka ce jinkirtar wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bai sallar ba hatta hatta biyadati shams fahum lam yuqidhuhum illa harra shams fahum ai su lam yuqidhuhum ba ba abin da ya farkar da su illa harra shams aslan asali ma ai zafin rana ne ya tashe su an bayyana suna so su fassara wancan hattabiyar batu shamsin ba irin wanda ake nufi ba yace domin ai gaba ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam da tawagar da suke tare da shi a wannan lokacin zafin rana ne ma yadda ke su suka ji zafin rana suka tashi wa zakara annabi sallallahu alaihi wasallam illata ta'khir kuma annabi ya faɗi illar jinkirtawar da yasa ba a yi sallar ba nan take wa hiya annahu makanun hadara fihi shaytan annabi ya ce nan gurin shaytan ya zo nan da aka mu tashi babban nan gurin akwai shaytan ya halarto gurin nan da aka falmani minas salati minas salati al makan laz zaman Allah ya sa kun fahimci wannan dan haka abin da ya hana a yi sallar gurin ne ba wai lokacin ba kun ji jawabin da aka ba su na hujjar da suka kawo baya sun ce ai annabi ya yi bacci bai sallar asuba ba sai da rana ta fito ya ce bai jinkirta ta ce ba a yi ta ba hatta biyan batu shams to shine sai su kuma masu mazhabi na biyu imam malik imam shafi imam ahmad da kuma jumhurus sahaba wa tabi'in su kuma sai suka ce ta to ai wancan hadisin da kuka kawo to ai asalan ma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban da abin ya faru a kansu ba su farka daga bacci ba sai da ranar ta fito ma ta yi zafi zafin ranar ne ya tashe su da haka annabi yana farka cewa yayi wannan gurin akwai shedan mu ba gurin nan gurin ne yake da matsala ba lokacin ba da haka rashin yin sallar da annabi ya yi a wannan lokacin ba wai dan yayi karo da wannan lokacin bane a a gurin ne akwai illar kuma annabi ya faɗi illar shine wato hadara fihi shaitan to sai kuma qada'u sunanin rawatib fi awqatin nahyi ina kuma hukuncin rama sunanin rawatib sunanin rawatib sune an gane sunanin rawatib ko na fulfulin da suke bin sallolin farilla su ne sunanin rawatib to ina hukuncin rama su fi auƙatin na haya lokacin da aka hani ya juzu qada'u sunanin rawatib suka ce ya halatta a rama a sunanin rawatib wato sunnonin nan ratibai walau fil auqatin walau fil auqatil manhiyi an salati fiha ko da a lokutan da aka hana yin sallah ne a cikin su lima yati saboda hadisin nan ga hadisan da za su zo na farko hadisin ummu salama annaha ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atayn ba'da al-asr na ummu salama ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a biyu bayan la'asar fa sa'alathu an zalik sai ta tambaye shi game da wannan sallar da kake bayan la'asar kuma wace sallah ce fa qala sai ce ya binta abi umayya sa'altu sa'alti kai anin raka'atai ni ba'ad al'asr kin yi tambaya game da raka'o'i biyun da kika ga nayi su bayan la'asar fa innahu atani unasun wato abin da ya faru wasu mutane ne suka zo min min bani abdul qais kabilar bani abdul qais su suka zo min fa shagaluni anin raka'atain allataini ba'da zuhur su suka shagaltar da ni muna ta tattaunawa ban sami yin raka'o'i biyun da na saba yi ba bayan azhar fahuma hatani su ne waɗannan kuma ya yi sa a wani lokaci a waƙatun nahayi mafhum wannan hadithin shi ma hadithi ne muttafaqun alai sannan akwai maruwiya an qais bin amr qala yace ra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli rak'atay al-fajr yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganni ina yin rak'atay al-fajr ba da salatul fajr bayan an yi sallar asuba sai ya ganni na miƙe kuma ina yin rakatayil fajr faqal sai manzo Allah ya ce ma hatani rakatani ya qais wayannan rakawoyi guda biyu kuma wayannan rakawoyi ne guda biyu waɗannan kake yin su yanzu ya kai qais qultu sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah lam akun sallaitu rakatayil fajr ban yi rakawoyi biyun alfujr din nan bane qal qais bin amr ya ce fasakata anhu an samu sunna wace takarir kenan ko an samu sunna takaririya fasakata anhu sai ya masa shiru wa fi riwayatin a wata ruwa ya ce falam yunkir zalika alai manzo Allah bai masa inkari shi yasa kenan idan ka tashi a makare an riga an da sallar asuba zaka je masallaci kai sallar asuba bayan an yi sallar asuba kana da zabi biyu ko nan take bayan an yi sallar raka'a biyun bayan an yi sallar asuba ka yi me rakatayil fajr saboda hadithin amr bin qais an fahimta wannan shine ko kuma ka bari sai ranar ta fito saboda waɗancan hadisan na auqatun nahyi waɗanda suka yi magana wannan hadithin shi ma hadithi ne sahihi wanda yake imamu ahmad ya fitar da shi da abu dawud da hakim da al-baihaqi fil kubra yana da hanyoyi da yawa la ya khalu minha la ya khalu shay'un minha min da'fin wato akwai yan kowace hanya akwai dan rauni a cikin talakin sahahul albani fi sayyi abi daud sai dai albani ya inganta hadisi ya ce hadisi ne ya inganta a cikin sayyi abi daud wa raji at-tamhid ka koma at-tamhid al-istizkar zaka sake samun karin bayani akan wannan li'umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam sannan suka ce kuma daga cikin dalilan da zaka iya rama sunanin rawatib ko a cikin auqatun nahyi ne suka ce gamewar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha bai ce iya farilla ba an fahimta wa hadha madhhabu malik wa shafi'i wannan shine mazhabar imam malik da imam shafi'i as-salatu ala al-janaza ba'da subhi wal asr to sai kuma mas'ala wata mas'ala ce ita kuma sallar jana'iza bayan asuba ko bayan la'asar ajma'al ulama malamai sun yi ijma'i ala jawazin salati alal janaza akan halaccin yin sallar gawa ba da salati subhi wal asr bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar kamar yadda ibn qudama ya nakalto wannan magana a cikin littafin salmugun ثم اختلفوا في إيقائها في الأوقات المذكورة في حديث أقبة بن عامر duk sun yarda cewa za a iya yin sallar nafila bayan asuba bayan la'asar amma inda suka samu sabani wajen yin wannan sallar ta jana'iza a lokutan da aka hana lokutan da aka ambata a hadisin uquba bin amir hina tatlu'u shamsu hatta tartafi'a wa inda qa'i wa inda qa'imu adh-dhahira hatta tazula shams wa hina tatadayyafu shamsu lil ghurubi hatta tagruba ala qaulaini shi ma sai malaman suka kasu gida biyu kauli na farko suka ce la ta juzu salatul janaza sallar jana'iza sallar gawa baya halatta a yi ta fil auqati talata waɗannan lokutan guda uku idan mutum ya mutu bayan sallar asuba to sai a jinkirta sai rana ta fito ta daga sannan a yi sallah idan mutum ya mutu lokacin da rana take tsakiyar sama kamar irin sha biyu din nan to kar a yi masa sallah a jira sai rana ta karkata lokacin muktarin azhar ya shigo sannan a yi mai sallah idan mutum ya mutu bayan an yi sallar la'asar to a jinkirta ba za a yi mai sallah a kai shi ba sai an bari rana ta faɗi sannan a yi masa sallah a kai shi wannan shine ra'ayin malamai mazhabi na farko wannan shine mazhabar mazhabin abi hanifa malik ahmad da kuma aktharu ahlul ilm mafi yawan malamai wannan shine ra'ayinsu in ka duba almudawwana da almabsut da almughni da ma'alimus sunan zaka samu wannan bayanin a ciki kuma hujjar su shine hadisin uqba bin amir da yake cewa salatu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana shine kawai hujjar da suka rike da aka duk gaggawar ku in mutum ya mutu bayan asuba sai a bari sai rana ta fito ta daga in ya mutu da rana tsakiya sai a jira sai rana ta karkata in ya mutu bayan la'asar sai a bari sai rana ta faɗi saboda wannan hadisin wal azharu a al athani mazhabi na biyu suka ce ya juzu salatul janaza sallar jana'iza din nan ta halatta fi jami'i auqatin nahi a duk lokutan nan da aka hana bayan asuba in mutum ya mutu za a iya masa sallah lokacin da rana ta tsaya tsakiyar sama za a iya mai sallah ba sai an jira ta karkata ba lokacin da ainihin wato aka yi sallar la'asar mutum ya mutu a wannan lokacin za a iya mai sallah ba za a jira sai rana ta faɗi ba wa huwa madhhabu shafi'i wa riwayatun wa riwayat wa riwayatun an ahmad wannan mazhabar imamu shafi'i kenan kuma da ɗaya daga cikin ruwayoyin imamu ahmad wa hujjatu shafi'i hujjar imamu shafi'i anan annaha salatun zati ko zatu sababin fatustafna fatus tafna minan nahi fatustafna minan nahi da haka yace shi imamu shafi'i yace wannan sallar tana daga cikin sallar da take da sababi da haka ita ma tana daga cikin sallolin da aka togace su daga wancan hanin wal azharu to mala yace zance mafi bayyana annaha la tajuzu fi awqati al-thalatha li ajalin nas doktor shi sai ya karkata yace to gaskiya abin da yafi fitowa fili game da waɗannan maganganu na malamai guda biyu shine baya halatta a yi sallar jana'iza a waɗannan lokutan guda uku sabida wannan nassin li'anna fihi ma'an nahyi an salati an nahyi an dafni fiha ba ba sallar kawai aka hana a lokacin ba har da binne mamaci a wannan lokacin annan kaga shi ma ana ta za ga yawanci yayi ba ma itibarin wannan ko yawa wani za ga yayi kwanan keso maimakon kila to kaga in an ce ma ai masa sallah da asuba ko kuma kafin asuba to matsalar habbin ne ma an ce a jira sai abin nan za ga yanzu ma mutum ya mutu da daddare da sassa ba za a yi masa sallah kawai ji a kai shi an fahimta haka ko da wani lokaci ba a la'akari da ma wannan hadisin ko da yaushe mutum ya wuce kawai dai mutane sun haɗu kawai za a yi sallah ba ma wanda zai tambihi game da wannan hadisin ko da yaushe yi wa mutum sallah za a yi kawai a kai shi an fahimta fayatanawalun nahya an salati alal janaza fiha fayamna'u istithna'uhu min an-nahyi thumma inna hadhihi al-awqat ath-thalatha qasiratun walaisa filin tizari hatta ta futa ma yuksha min da haka kuma lokuta ne yan takaitattu ya mutu a jira har sai rana ta fito ta daga bayan duk lokuta ne wanda suke da haka sauraron babu wani abu da za a ce ana jin tsoron an jinkirta har zuwa wannan lokacin dan duk lokutan da aka ce a dan jinkirta din ba masu tsayi bane wallahu a'lam an ce lokaci yayi za mu tashi akan as-salawat dawatul asbab su kuma za mu shiga cikinsu shin su ma sun fita daga cikin wancan faɗin hannun ko kuma yaya za mu ji insha Allah abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka